ونستعينه ونستغفره يا باتي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau 29 ga watan rabiul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1400 hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan 11 miladiya ta 2019 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib wallafar babban malamin nan mashhuri al-imam Shamsuddin Abi Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 135 a cikin wannan littafi wanda muna cikin fasili na 34 wanda yake makan abinda mai hawan abun hawa zai ambata na ambatan Allah subhanahu wata'ala lokacin da zai hawa na abin da lokacin da ya hau abin hawansa mun fara karatu a hadisin da abu dawo da tirmizi da nasa'i suka ruwaito hadisin ali ibn rabi'a wanda ya ruwaito shi daga sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yayin da aka kawo Abu Talib abin hawansa dabbar sa wata zai hau lokacin da ya dora kafarsa alkafarta sai ya ce bismillah bayan ya daidaita akan gadan bayanta sai ya ce alhamdulillah sannan ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sannan kuma sai ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sau uku sannan ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku sannan ce sai ya ce subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wala ita ce addu'ar da yayi bayan ya hau kan abin hawansa ko kuma tun lokacin da yazo hawa yayi bismillah da kuma bayan ya hau yayi wannan zikiri ya yi wani ambatan Allah to wani duk mun yi bayaninsa a baya a wancan darasin wato ya addu'a ke cewa subhanaka inni zalamta nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa ant mai magana akan wannan gabar ta bawa yayi itirafi da laifinsa yayi itirafi wato yayi ikrari da cewa shi mai laifi ne wanda wannan daga cikin asbabu qabulid du'a yana daga cikin dalilai na karɓar addu'ar bawa yana da cikin ladubban addu'a bawa ya fara yin shimfiɗa da faɗar halinsa ya nuna wa Allah subhanahu wata'ala shi mai laifi ne don haka yana neman afuwar ubangiji yana neman gafararsa wanda shi ne abinda nassoshi da daban-daban suka nuna mana daga cikin addu'o'in annabawa da addu'o'in ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to da ya haka sai ya yi dariya sai aka tambaye shi ya amiral mu'minin min ayi shay'in dhahikta me yasa ka dariya domin ba su ga wani abin dariya ba har da zai sa ai dariya don haka ya gama ambatan Allah ya gama zikiri kuma suka ga yayi dariya sai suka ce ra'aytun nabiyya sallallahu sai ya ce da su ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu thumma dhahik naga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata kamar yadda na aikata din nan sannan sai dariya faqultu sai nace ya rasulullah min ayyi shay'in dhahikta ya manzon Allah me yasa ka dariya faqala inna rabbaka subhanahu wa ta'ala ya'jabu min 'abdihi idha qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Ali lalle ubangijinka mai tsarki da daukaka ya ajabu min abdihi yana mamakin bawansa idza qala yayin da yace ighfirli dhunubi ka gafarta min zunubaina ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi Allah ya ce bawana yana sane da cewa babu mai gafarta zunubai sai ni wani hadisi kamar yadda ce tirmizi ashabu sunan wato abu dawud da tirmizi sun ruwaito shi imamu ahmad ya ruwaito shi da yawa daga cikin malamai irin su abu ya'ala sun ruwaito wani hadisi ibnu hibban alhakim da sauransu a ciki wani hadisi za mu ga sayyidina ali wani abu da ya yi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuma sai ya yi wani abin da zai ja hankalin waɗanda suke tare da shi har su tambaye shi ina ya samu wannan abin da ya yi saboda haka sai ya yi dariya suka tambaye shi abin da ya sa shi dariya sai ya ba su labarin cewa wani addu'ar da suka ji ya yi ko kuma wannan zikiri da suka ji ya yi lokacin da ya zo abin hawansa hawan abin hawansa haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma da yayi sai annabi yayi dariya to annabi ba su san me yasa shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dariya ba da suka tambaye shi shine yake gaya musu abin da yasa shi dariya cewa Allah subhanahu wataala ya'jabu min abdihi yana mamakin bawansa wannan yana tabbatarwa da Allah subhanahu wataala sifatul ajab cewa ubangiji yana mamaki mamakin ubangiji ba irin mamakin mahaluki ba ne mamakin mahaluki yana mamakin wani abu da ya ga girmansa kuma bai san ya zai tike ya zai kare ba wannan shine yake sa bawaye mamaki amma ubangiji ya san komai sauraka shi mamakinsa ba irin na bayinsa ba ne ba irin na sifa ce ta halittarsa ba amma mamakin ubangiji yana nuna yardarsa ga abin da yake mamakinsa wato yana nuna yarda da amincewa da wannan abu hadisai sun zo daban-daban da suka tabbatarwa da Allah sifatul ajab kamar hadisin da yake cewa ajiba rabbukum min qaumin yuqaduna ila aljannati bisalasil Allah ya yi mamakin mutanen da za a rika wato jan su zuwa aljanna a cikin sarƙoƙi wato waɗanda za a kamo su a gurin yaƙi suna ba musulmi ba su shigo cikin al'ummar musulmi wannan zamansu da musulmi sa su musulunta su mutu a kan musulunci kuma su shiga aljanna to kaga kamar an jawo su zuwa aljanna ne cikin sarƙa tunda a kamo su aka yi ribatattun yaƙi ɗaure da sarƙoƙi amma ƙarshe kuma gashi al'amarinsu ya yi kyau har sun tike cikin gidan aljanna wanda ce ya ajabu rabbukum hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajiba rabb ajiba rabbuna min shabbin laysa bihi sabwa Allah yana mamakin matashin da ya taso ba shi da rawar kai wato da wuya ka samu matashi ba tare da rawar kai ba da yan wasu abubuwa haka dai wanda za a yi ta tarere sa ana kokarin yadda za a to sas matashi ya taso ne tsatsaye kamamme kammalalle babu rawar kai tare da shi wani abin sha'awa ne to annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana mamakin irin wannan to irin waɗannan suna nan akwai qira'ar Hamza da Kisa'i bal ajibtu wa yaskharun qira'ar jumhur bal ajibta wa yaskharun amma qira'ar al-Kisa'i da Hamza bal ajibtu ce a'a ina mamaki su kuma suna izgili to duk wannan sifa ce da ahlus sunna suke tabbatarwa da Allah subhanahu wataala kamar sauran sifofi kamar sifatul ghadab sifatul farah sifatul dhahik duk waɗannan sifofi ne da ahlus sunna suke tabbatarwa da Allah tare da kore masa kamaiceceniya da wanda daga cikin mahalittunsa kamar sauran sifofinsa kamar yadda suke tabbatar masa da ji da gani da ilimi amma ba irin na wani mahaluki ba ba irin jin wani mahaluki ba irin ganin wani mahaluki ba ba irin rayuwar wani ba ba irin ilimin mu dan adam ba iliminsa da jinsa da ganinsa da rayuwarsa duk waɗanda suka dace ne da zatinsa suka dace da girmansa to haka nan sauran sifofi sauraka ware wasu sufofi a tabbatar da su a kore wasu wani tanakudi ne wata tufka ce da warwara idza qala ghfir li dhunubi inda bawa zai ce ya Allah ka gafarta min zunubi na ya alamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi bawa na yana sani cewa babu mai gafarta zunubai sai ni Allah subhanahu wataala yana sha'awar bawan da zai yi laifi ya fada ku ya gane ya koma yana neman gafarar Allah duk mutumin da zai yi laifi ya nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala ya tuba ya yi nadama to wannan yana ƙara soyuwa ne a gurin Allah wannan soyuwa ne a gurin Allah ubangiji baya gajiya da karbar tuban bayinsa matukar dai za su yi tuba na gaskiya Allah baya gajiya da karbar tuban su sai suka yi laifi suka ce sun tuba suka nemi gafararsa zai yafe musu in kuma wani zai sake yi to Allah kuma zai yafe masa matukar dai Allah ya san gaskiyarsa tuban da yake na gaske ne ba tuban muzuru ba ne tuba ne daga zuciya ba irin tuban da mutum yana yi ba amma a ransa ya san gobe zai kuma komawa wannan ba shi ake magana ba tuban da ya yi shahara zuci amma shi dan tunda ba kyale shi zai yi ba yana iya zuwa ya yaudare shi wata rana ko ya mayar da shi wannan laifin ko kuma ya ja shi wani irinsa to kofar Allah ba a rufe take ba shi sanda bawa zai yi laifi ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ubangiji ka gafarta min Allah zai ce aznaba abdi dhanban wa alima anna lahu rabb anna lahu rabban ya'khudhu bidh-dhanbi wa yaghfiru dhanb Allah zai ce bawa na yayi laifi kuma yana san ya san cewa yana da ubangiji ubangijin ne yana kama mai laifi kuma yana yafi laifi to haka nan idan ya sake yi ubangiji zai ce bawa na yayi laifi ya kuma san yana da yana da wato yana da ubangiji mai kama mutum da laifi mai kuma yafe laifi sauraka duk sanda zai yi laifi ya nemi gafarar Allah Allah subhanahu wataala zai gafarta masa sauraka kofar ubangiji a abu da take duk wanda yana nuna ludufin Allah subhanahu wataala ga bayinsa latifun bi ibadi Allah mai tausasa wa bayinsa ne mai tausayin bayinsa ne haka ubangiji subhanahu wataala bai yi halitta ba don ya yi musu azaba don ya sa su cikin azabarsa a'a ya yi su ne don ya ji kansu to kaga bawa ya shiga wuta to babu shakka wannan shi ya shi ya zaba haka shi ya zaba haka amma ba wai ubangiji ne ya toshe masa hanyar shiga aljanna ba bal hanyoyin shiga aljanna ga sunan masu yawan gaske hanyoyin shiga aljanna suna da yawa har ma sun fi hanyoyin shiga wutar amma kuma da haka sai ka ga hanyoyin shiga wutan shi ake turmutsitsiniya a wurinsa ga hanyoyin shiga aljanna ga su a buɗe ta ko'ina ɗan aiki za ka yi ƙanƙani sai ka ji ana faɗar wasu manya-manyan ladaddaki da aiki ɗaya Allah ce in kai zai ninka maka shi goma zai ninka maka shi ɗari bakwai zai ninka maka shi ba adadi aiki ɗaya to haka za ka samu duk wani abu da za ka yi in ka ɗaga ƙafafa za ka je masallaci ka ɗaga za a kankare maka zunubi ka aje za a kankare maka za a ɗaga daraja ka za a yi waye in ka je masallaci ka zauna kana jiran sallah da tun daga alwala saboda ka ƙofofin samun rahamar Allah su yawa ne da su amma duk da haka duk da haka sai kaga wasu sun tafi wuta to kaga ubangiji ba wanda zai je ce Allah ya zalunce shi shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake farin ciki idan bawan sa yayi laifi ya tuba kai laifi ka tuba to Allah ma farin ciki yake da wannan ka san dan adam in kai masa laifi yau ka tuba kai masa to zai kai lokacin da kai ce gaskiya ni ina ga ko ya yafe maka to zai kore ka ba zai taba zama da kai ba to amma shi Allah duk sanda kai ƙara ƙara ƙara kusantarsa za ka yi to wannan ita ce addu'ar da da ake so a yi ya ce wa fi sayi muslim an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana idan stawa ala ba'irihi kharijan ila safar kabbara talatan yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya daidaita akan raƙuminsa yana mai fita wato yin abinan tafiya bulaguro kabbara salatan sai kuma ya kabbara uku ثم قال سيأتي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون sarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan ba mu zan masu ikon sarrafa shi ba ba mu da ikon sarrafa wannan wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma mu masu komawa ne zuwa ga ubangijin Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa ce ya Allah muna roƙonka a wannan tafiya tamu muna roƙonka dukkan wani alkhairi albirra shine dukkan wani alkhairi duk wani alkhairi yana cikin kalmar bir jima'ul khair wattaqwa da kuma takawa takawa shine yin abinda Allah ya ce da barin abinda ya hana domin mutum ya samu kariya daga shiga wuta wa min al'amali ma tarda ya ubangiji muna roƙonka aikin da ka yarda da shi Allahumma hawwin alaina safarana hadha ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan tafiya tamu watsuye anna bu'da ka nade mana nisanta Allahumma anta sahibu fi safar ya Allah kai ne abokin tafiya wal khalifatu fil ahl kai ne khalifa a gida wato kai muka bari a cikin iyalanmu domin kulawa mana da su Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar ya Allah ina neman ka tsare ni daga wahalhalin tafiya wa ka'abatil manzar da mummunan gani wasu almunkalabi filmali wal ahal da mummunar wato juyowa da mummunar juyowa filmali wal ahal a cikin iyali da kuma cikin abin da dukiya da iyali a mummunar makoma a cikin dukiya a cikin iyali a dukiya da iyali wa idza raja'a qala hunna hakanan idan ya dawo wato a halin dawowa yakan faɗi waɗannan addu'o'i wa zada fihinna a cikin su kuma sai ya ƙara bayan ya ce bayan ya waɗancan da aka ambata sai kuma ya ƙara ayyubuna ta'ibuna abiduna li rabbina habidun ce ayyubuna masu komawa ne ga Allah subhanahu wata'ala masu komawa ne zuwa gare shi da tuba masu komawa ne zuwa gare shi da kyawawan ayyuka da ilaba da mai da al'amarin mu gare shi ta'ibuna masu tuba ne zuwa gare shi daga laifuffukan da muka yi abiduna masu bauta ne gare shi li rabbina hamiduna kuma masu godiya ne gare shi wannan ita ce addu'ar da ya kasance ita ce ma addu'a ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta a lokacin tafiya lokacin da zai shirya ya hau abin hawansa zai yi tafiya da kuma lokacin da ya hau abin hawansa zai dawo gida za kuma ga wannan addu'a ta kunshi neman taimakon Allah subhanahu wata'ala cikin wannan tafiya da neman agajinsa da kiyayewarsa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa wa matafiyi halin tafiyarsa duk tafiya duk yadda ta kai ga samun hanyoyin sauƙaƙe ta tana tattare da wahala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da qit'atun min al'azab wani yanki ne na azaba don haka duk matafiyi yana buƙatar ya roki Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya kawo masa sauki a tafiyarsa kuma ya rage masa tsawon tafiyar yadda zai yi tafiya ya dawo cikin sauki ba tare da yana ganin ya wahala ba sannan ya roƙe shi an ta sahibu fil safar kai ne abokin tafiya to kai za ka kasance tare da mu a halin tafiyar mu da taimakonka da agajinka da nasararka da ƙarfafarka wal khalifatu fil ahl kai kuma muke bari a gida kana tare da mu kuma har ila yau kana tare da iyalanmu a gida da kulawa da su da kiyaye su daga dukkan wani abinki sannan ya roki Allah ya raba shi da wahalhalin tafiya wasa safar ay shiddatat safar shidda tsananin da ke cikin tafiya Allah ya tsare shi daga wannan wa ka'abatal manbar da mummunan gani wato kada halin tafiya ya sa shi wato da ka gan shi ka ga alamar ya jigata wannan san cewa matafiyi sautari yakan sha wahala musamman a wancan lokacin za a yi tafiya a cikin ungurumin daji ko a sahara tsakankanin duwar watsu ga kura ga, ga, ga, ga hazo ga ruwan sama ga komai zai iya tasowa ya samu mutum saboda haka wani kafin ya isa inda zai je to sai gaba ya da kyan gani gaba ɗaya kamanninsa ya canza ya yi birin gitsatsa da shi shi yasa lokacin da mala'ika jibril ya taho a tsoron mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga cikin bayatin da sahabbai suke yi na sifofinsa cewa sun ga mutum shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'r la yura alaihi athar safar gashi da kayan safarare amma farare kal gashin sa irin ba kuma alamar tafiya a tare da shi da an san matafi inda ba ko ne to ya ebo hanya saboda ka za a ga alamun tafiya tare da shi kayansa sun yi kura sun yi datti sama a wancan lokacin da irin yadda ake tafiya da kuma ƙasa mai sahara da duwar watsu irin tasu sauraka irin a ga irin wannan tare da matafi wani abu ne mai sauki kamar hadisin abu huraira da adam sallallahu alaihi wasallam ke cewa sun mazakarar rajula ash'atha yutiru safar ash'atha akbara kaga yutiru safar ash'atha akbara yutiru safar yayi wato ash'atha yayi kura ya yi birin gitsatsa kansa haka ya yi cibbiri-cibbiri ga kuma kura da ta lullube shi saboda yana tsawaita tafiya to ya sha ya ebo tafiya to wanda diyanar nuna maka cewa tafiya akan shiga wani yanayi da kamanni ma zai canza to shine yake roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa sauki ta yadda zai je inda zai je ba tare da an ga canji a tare da shi ba ubangiji ya kawo masa wannan tsaron wasu almunqalabi fil mali wal ahli da mummunar makoma dangane da dukiyarsa ko iyalansa wato kada bayan ya je ya dawo ya ga wani abin ki tare da dukiyarsa ko tare da iyalansa ya zo ya samu ya bar wani akan dukiyarsa ya samu ya bata masa ya lalata dukiyar ko ya ya sace masa dukiya ya gudu ya roki Allah ya je ya dawo ya samu dukiyar sai da take musamman dan kasuwa da zai zai tafiya ya bar wani akan dukiyarsa yana fatan ya dawo ya ce masa ai abin da ya bari ma ya haɓaka fiye da yadda yake zato an samu riba maɗuɗuwa to zai so haka ba ya zo ba a yi ta masa wasu 'yan maganganu ko ya ji mai gadin sto ɗinsa ya gudu to akwai wata magana kenan wani abu ya faru Allah ya tsare ko ya zo ya samu a iyalansa wani abu ya faru wani shine su'ul munqalab fil mali wal ahl to duk matafi yana buƙatar ya roki Allah ya je ya dawo cikin aminci ya tafiya mai dadi ya dawo gida kuma ya samu iyalansa cikin aminci komai da ya bari ya zo ya same shi zanzan ba tare da ya tabu ba to wannan shine abinda addu'ar ta kunsa a za mu ga annabi sallallahu alaihi sallama yana farawa da ambatan Allah kuma da da batun Allah subhanahu wataala ya hore masa wannan abun hawa musamman ma an san cewa abubuwan da suke amfani da su na hawa wanda Allah ya hore wa dan adam kowannen su kamar yadda muka yi maganar a wancan satin kowannen su aka bar dan adam da shi yafi karfin sa yafi karfin dan adam halittarsa da karfin da Allah ya masa ta fita dan adam ba don horewar Allah ba hakan ba za ta samu ba to hatta karafunan da muke mu'amala da su ba don horewar dan adam ba dan abu kadan in aka samu tsotsayi kaga yadda dan adam yake dawowa cikin su eh ya kakkare ya galgale eh to ashe kaga horewa ce ta ubangiji ka ka sarrafa su ka je kuma ka dawo inda inda kake so ka je ka dawo lafiya wannan duk so horewa ce ta ubangiji in ba dan ya ga dama ba haka ba za ta samu ba ana ji ana gani haka za a hakura to amma ubangiji ya kore wannan to wannan shine sannan kamar raƙuma da ake amfani da su a wancan lokacin raƙuma suna tare da shaidanu yana daga cikin ɗabi'ar raƙumi yakan suna suna tare da shaidanu wato shaidanu ba su rabuwa da su to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk zanda mutum zai hawo ya faɗi sunan Allah wannan sunan Allah shi zai bashi tsaro kariya daga wannan shaidanin da yake tare da wannan raƙumi akwai hadisin hamza ibn amr al-aslami wanda mun faɗe shi wancan satin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fawqa zahri kulli ba'irin shaytan fa idza rakibtumuha fadhkuru isma allah thumma la taqsuru an hajatikum annabi ya ce akan kowane raƙumi akwai shaidani wato akwai shaidan tare da kowane raƙumi yana dafe da shi haka in kuka hau bayan su in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in kuka hau bayan su to ku ambaci Allah wannan ambatan Allah shi zai tabaibaye shaidanin ka sai muku wani abu ce fa idza rakibtumuha fadhkurullah fadhkuru ismallah idan kuka hau ku ambaci Allah thumma la taqsuru an hajatikum sannan ku ci gaba da biyan bukatar ku daga wannan abin hawa duk inda kuke so ku sa gabansa ya kai ku akwai hadisin abilas al-khuzai wanda imamu ahmad ya rawaito shi da ibnu khuzaima da al-hakim a cikin mustadrak shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ba'irin illa fi dirwatihi shaytan fadhkuru ismallahi alaiha idza rakibtumuha kama amarakum thumma imtahinuha li anfusikum fa innama yahmilu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani raƙumi face a tozansa a tozansa akwai shaidani akwai shaidani shayatsinul jinni wanda ba ganin su kuke ba suna nan kafin ka hau ya riga ka ɗarewa shi yana kai za ka fadkur usmallahi alaiha annabi ce to in kun hau ku ambaci sunan Allah idza rakibtumuha idan kun hau waɗannan raƙuma kama a marakun kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce ku sun mamtahino ha li'anfusikum sannan ku yi amfani da su ga kawunanku wato ku sarrafa su kuma ga amfaninku inda kuke so fa inna ma yahmilullah duk wanda ka ganshi akan abin hawa Allah ne ya dora shi Allah shi ke ɗaukan mutum ɗora shi akan abin hawa saboda haka kakka ɗauka da baraka ne da hawanka da tafiyar abin duk da sunan Allah ne annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya hau jirgin ruwansa ha qala bismillah mujriha wa mursaha Allah da sunan Allah mai gudanar da ita wannan jirgin ruwa mai gudanar da shi wannan jirgin ruwa mursaha kuma mai tsayar da ita saboda haka Allah shi yake tafiyar da wannan jirgin ruwan shi kuma yake tsayar da shi ga dama to haka duk wani abin hawa da kake tare da shi ka rika jin cewa Allah ne yake gudanar da shi kuma yake tsayar da shi kada ka zaci kwarewar ka ce wajen tuki take gudanar da abin kuma birkin ka ne yake rike shi eh ka rika takama da birkin ka kare ce Allah subhanahu wataala ya tafiyar maka da shi kuma ya tsayar maka da shi duk wani abu ne wanda ubangiji in ba ya ga dama ba haka ba za ta yiwu ba abdu ibn humayd da ibn al-munzir kamar da yake cikin dur ad-dur mansur na suyuti sun ruwaito daga suleiman ibn yasar yake cewa wasu mutane sun fita tafiya wato suna halin tafiya to idan suka zo suka hau abin hawansu sai sukan karanta wannan aya subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin sarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan ba dan shi ubangiji ya hore mana ba ba za mu zama masu iya sarrafawa ba ma kunna lahu muqrinin ba mu zama masu iya sarrafa wannan abin hawan ba to a cikinsu akwai akwai wani mutum shi shi taguwarsa ramammiya ce kanjamammiya ta ba ta da ma wani ƙarfi saboda haka sai yake cewa amma ana lihaza muqrin ni dai zan iya sarrafa wannan sai ya nuna taguwarsa kanjamammiya ce su sun cewa makon na lau muqrinin ya gana su raƙuman ƙosassu ƙarfafa shi kuma ‘yan taguwarsa ‘yar motsatsiya sai ce ni dai zan iya sarrafa wannan to shi ne abin nan suleiman ibn yasar yake cewa ai kuwa ba a je ko ina ba taguwar nan ta zubo da shi ƙasa ta tattake shi nan ta karya masa wuya da Allah nuna masa cewa to sai mu gani dan hakin da kare na shi ke tsaye ma ido da Allah ya ce ka faɗa to ka faɗa kakkare na abin da kake hawa ka rika ganin kai ko baka faɗa ba dan dai wannan shi yana ganin dan dai wannan motsatsiyar taguwar race a ce ce shi bai ba ku da lahum muqrinin to karshe wannan ya zama masa aya irin wannan suna nan sukan faru yayin da mutum zai yi izgili da wani abu na koyarwa ta shari'a ka rika ganin shi ba sai ya faɗo ne ba to in Allah ya tashi jarrabarsa wannan abin sai ya ga sai ya ga abin nan irin suna nan suka yi ta faruwa da wasu waɗanda suka suka rika izgili da koyarwar shari'a koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ya ji ana karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa innal mala'ikata la tadha ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu ga wanda ya fita neman ilimi don nuna yarda da abin da yake nema kawai shi kuma saboda kwakwalwarsa a yi shiya za a ce mala'iku su shimfiɗa wani nuna sai ya ce shi bara zai nuna sai ya yi takalma na kusa ƙarƙashinsu duk kusoshi ne wai shi zai tattaka ba ce suna shimfiɗa to shi zai taka su da kusoshi ya game aiko yana fitowa bai je inda zai je ba ƙafafuwan duk suka shanye duk suka shanye Allah ya nuna masa to ka taka mala'ika to sai mu ga kuma da kafar da zaka sake taka wani yanzu ko dan adam sai ka taka mu gani kafafun sun shanye mutumin da yake cin annabi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da hagu manzo Allah ya ce sa hannunka na dama sai ya ce ma a sauƙi ba zai iya ba annabi ce to je ka ba za ka iya ba daga ran nan bai ƙara daga hannun ba Allah sai shan yadda hannun bai ƙara daga shi ba ire-iren wannan suna nan da dama shi yasa ba a izgili da wani abu na koyarwar musulunci in ba za ka yi ba ka bar shi ba za ka yi ba amma kada ka rika izgili da abu Allah ya tashi jarraba ka sai maka abin da ba ka tsammani وفي وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا علوا الثنايا كبروا يا تبت أو تفسكر النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا صحبنسا إذا سك هو كان تدو سيسوي كبرة حال انت فيها وإذا هبطوا سبحوا إذا سك غنغروا كما سيسوي تسبيه وانا يا غباتا أباين وانا مغنى cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa haka in ya hau tudu ya yi kabbara in ya zo gangara ya yi tasbihi to sai alfasulul khamis wa thalathun fasali na talatin da biyar fi zikirin ruju'i min safar da yake magana akan dawowa daga tafiya qala abdullahi ibn umar abdullahi dan umar yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qafala من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل شرف على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونسر عبده وهزم الأحزاب وحده رواه البخاري ومسلم fasili na talatin da biyar game da zikirin dawowa daga tafiya a can hadisin da ya gabata a ɗan ishara zuwa ga abinda mai tafiya zai dawo wato wacce addu'a da aka ambata ana iya yin ta lokacin dawowa to haka nan akwai addu'ar ita ma wannan da ta zo ta abdullahi dan umar ita ma a lokacin dawowa ana iya yin ta ko kai wannan ko kai wannan abdullahi dan umar ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qafala min hajjin aw umratin aw ghazwin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dawo daga haji wato in zai dawo daga haji ko kuma umara ko ko wani yaki yukabbiru ala kulli sharafin yana yin kabbara akan kowane tudu wato kowane tudu ya hau sai ya kabbara salasa takbiratin kabarbari uku ثم يقول سيئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله باب أبن بوتا وادقس كياسي الله وحده شي كأي لا شريك له باشر أبوك تاريا له الملك ملكي ناشني walahu alhamdu yabo da godiya ma nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai ayyuna masu komawa ne wato masu komawa ne zuwa gidaddajinmu masu komawa ne ga Allah ta'ibuna masu tuba ne daga laifukanmu abiduna masu bauta ne ga ubangijinmu sajiduna masu sujjada ne li rabbina hamiduna masu godiya ne ga ubangijinmu sadaqallahu wa'da Allah yayi gaskiya a alkawarinsa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa hazama al-ahzaba wahda ya karya wato rundunoni kafirci shi kadai rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka ruwaito shi wannan hadisi shi ba kamar wancan yana nuna zikirin dawowa wannan kuma yana nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake son al'ummarsa kowane abu nasu suke yi suna yin sa cikin bautar Allah wato su yi shi tare da jin cewa bautar Allah suke tafiyar da za su yi cikin bautar Allah suke yin ta dawo wasu ma a cikin bautar Allah suke yin ta saboda haka ba shi musulunci ba wani addini bane da ya takaita bautar Allah a cikin masallaci kawai ko a ce tsakanin bawa ne kawai da ubangijinsa a zuciya banda nan kuma shikenan sauran abubuwa mutum yayi yadda yake so a musulunci addini ne da yake hada bawa da ubangijinsa a cikin kowane yanayi domin babu wani yanayi da bawa baya da bukata zuwa ga ubangijinsa don haka cikin ubudiya yake a kowane lokaci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da zarar ya baro aikin hajji ko umara ko wani ya fita wani yaki to a dawowa ma inda zai hau tudu zai yi kabbara in yazo gangara zai tasbihi kamar da yazo hadisin Jabir kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna mun kasance in mu hau tudu mu kabbara in mun gangaro mu yi tasbihi haka sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna suna yi a bayan wannan kabarbari kuma guda uku yakan ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu anan akwai maida wato tabbatar wa Allah subhanahu wataala uluhiyarsa to shi kadai ne abun bauta babu wani abun bauta da gaskiya sai shi ba shi da abokin tarayya lahul mulku cikakken mulki nashi ne shi ke da mulki cikakke walahul hamdu yabo da godiya da kirari wato almuhamidu kulluha kullu sifatil kamal kullu sifatil hamd duk wasu sifofi na kamala sifofi na godiya na yabo na Allah ne subhanahu wataala ana akwai nuna godiya ga Allah subhanahu wataala bawa yake nuna Allah subhanahu wataala godiyarsa akan damar da ya bashi yayi tafiyar sa gashi har yana dawowa saka tafiyar da yayi har ya je inda ya je ya gama abin da yake yi ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji sauraka cikin dawowar ma sai ya tuna wannan ni'ima da ubangiji ya yi masa ta wannan damar maki da ya bashi sauraka sai ya ci gaba da bautar Allah subhanahu wataala da gode masa a cikin halin wannan tafiya ya ce walahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko mai iko ne akan komai ayibuna masu komawa ne ko dai masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala da ayyukan mu da zukatanmu ko kuma ayibuna ila ila ahlina ila diyarina masu komawa ne mu yanzu zuwa ga iyalanmu duk kalmar ayyubuna za ta kunshi duka duka waɗannan ma'anoni guda biyu sauraka al'auba ita ce al'auda komawa zuwa ga iyali zuwa garuruwanku zai tuna maka koma zuwa ga Allah wannan tafiya taka za ta tuna maka halin tafiya da kake cikinsa a yanzu a nan duniya a duniya da kake ciki a halin tafiya kake sauraka wannan komawa da za ka yi zuwa gida to za ta tuna maka zuwa ga komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka nan tafiya ce kaiwo a matsayin bako ne nan kake sauraka akwai lokacin ranar da za ka koma shi yasa muka ce kalmar ayibuna tana ɗaukar duka ma'ana biyu komawa zuwa ga Allah sauraka wannan al'auba komawa zuwa ga iyalanka zuwa garinka ta tuna maka babbar komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga yadda yanzu ka zo har gashi zaka koma to ka tuna ita ma duniyar gaba ɗaya haka zaka batta sauraka duk wani abu kamar yadda muka faɗa da Allah subhanahu wataala zai shar'anta bawa to yana so wannan abin ya rika tuna masa lahira kada kawai ya rika daukan shi ya rika duniya kawai ya zama ita ce a gabansa ita yake gani sauraka yanzu ya gama abin da yake gashi har zai koma gida to ya tuna haka duniyar take rayuwarsa za ta kare kuma sai komawa zuwa ga Allah za ka duk wasu rigingimu da wasu fitintunu da aka yi tashfa ma duk yanzu za su zama tarihi da gara ya koma shi kenan an naɗe wannan an rufe wannan shafi saboda haka me yasa zai ɗauki duniyar da zafi tunda har ya san cewa ba ya zo ne ya zauna ba zai zo ya tattara ya tafi kamar yadda yanzu ya fito ya zo abin da zo ya yi ya shiga zai koma to haka ita ma duniyar take to shi yasa ka ce ayyuna kawai aka bar shi haka dan ya tuna maka al'aubatul kubra komawa zuwa ga Allah don haka ayyubuna masu komawa ne zuwa gidajenmu ko masu komawa ne zuwa ga Allah ta'ibuna masu tuba ne mu masu tuba ne domin a halin tafiyar nan ma ba a halin tafiya ba dan adam yana iya yin abubuwan da suke saban Allah ne don haka akwai buƙatar ya zama mai tuba ne ko yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ko da cikin kai neman gafarar Allah yake cikin tuba yake cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi fi kulli yawmin mi'ata marra nabi ce ya ku ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu ilayhi wa astaghfiru fi kulli yawmin mi'ata marra a kullun ina neman gafarar Allah ina tuba gare shi sau 100 idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan duk da irin yadda Allah subhanahu wataala ya tsarkake zuciyarsa ya cire dukkan wani raban shedan daga ciki amma bai gushe ba yana ambatan Allah kaga ai yana koyar da al'ummar sani cewa su zamo haka koyaushe zama masu tuba zuwa ga Allah sauraka ce ta'ibuna abiduna masu bauta ne ga Allah to ya nuna masa wannan halin tafiyar ma muna jin ta cewa cikin bautar Allah muke yin ta ba muna daukan ta cewa wani abu ne na rayuwar mu kawai ta yau da gobe ba ba ma kawo Allah a ciki a'a abiduna muna jin mu masu bautar Allah ne a cikin wannan halin tafiyar sanan sajiduna masu sujjada ne ga Allah masu miƙa wuya ne gare shi masu risina masa ne da kaskantar da kai gabansa li rabbina hamiduna masu mu godiya ne ga ubangijin wato ubangijin mu kadai muke yi wa godiya da kirari akan wannan ni'ima da yayi mana sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqallahu wa'ada Allah ya yi gaskiya a alkawarinsa ya gaskata alkawarinsa alkawarin da ya yi na zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama nasara akan abokan gabansa zai ɗaukaka addininsa Allah ya yi gaskiya wannan alkawarin ya tabbata shi ne ya ce wa nasara abda ya yi wa ya taimaka wa bawansa ya taimaka wa bawansa ya ba shi nasara wa hazama al-ahzaba wahda ya ainihin karya rundunonin kafirci wanda suka yi wodan dazo domin yakar annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci al-ahzab anan ko da ya zama na ana nufin dukkan wata runduna da ta suka hada karfi da karfi domin su yaki musulmi Allah subhanahu wataala ya karya su ko kuma ya zama al'ahzab al'alif wallam ya muku zama istigraqil jins ya zama al'ahzab ana nufin al'ahzab alazina ta jama'u fi sanatil khamisa le gazuwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil madina yana ishara zuwa ga gazuwatul khandak yakin gwalalo wanda larabawa suka yi gangami suka gayyaci kabilu qurayshawa suka gayyaci kabilun larabawa daban-daban har ma da haɗin kan yahudu na madina da munafukai na madina suka haɗa runduna wajen mutum dubu goma a kan su zo su murkushe annabi sallallahu alaihi wasallama su share madina daga musulmi gaba ɗaya su share musulmi a madina zamana sai tarihi to allah subhanahu wata'ala da ikonsa ya aiko da rundunarsa allah ya fata-fata da su ya yi wa lazina amanu zukuru ni'imatallahi alaikum ijja'atkum junudun fa arsalna rihan wa junudan lam tarawha Allah ce ku tuna ni'imar da ya muku lokacin da rundunoni suka zo muku wanda ba ba abin da za su za su za su iya yi za su iya yi musu sun zo musu ta ko ina sun yi mu garin kawanya min fawqikum wa min asfala minkum izagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minina wa zulzilu zilzalan shadida lokacin aka girgiza mu'minai matukar girgizawa amma ubangiji subhanahu wataala ya kawo nasararsa haka ubangiji subhanahu wataala shi ya taimake su Allah yayi gaskiya walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima sauraka su mu'minai wannan abun bai kara musu kuma sai sallama wa Allah subhanahu wataala ce to da mun Allah yayi alkawarin haka kuma annabi ya yi gaskiya Allah ya yi gaskiya manzansa ya yi gaskiya sauraka wanne ya kara musu sallama wa Allah amma munafika idh yaqulu almunafiquna wallazina fi qulubihim marad eh ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura su kuma a lokacin cewa suke daman abinda Allah da manzansa suka yi mana alkawarin kenan rudi ashe rudan mu suka yi rudi kawai suka rika mana alkawari da shi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hazama al-ahzaba wahda shi kadai Allah ya karya su ba wani hannun dan adam a ciki ba wani wanda ya daga kara domin karya waɗannan abubuwa sai Allah subhanahu wataala shi kadai to zai yiwu yana ishara zuwa ga wannan kuma zai yiwu yana ishara zuwa ga dukkan sauran rindunoni da suka suka haɗu domin su yaƙe shi ko su yaƙi musulunci to wannan dai san zama addu'a ce da matafiyi yakan yi yayin da ya zo dawowa kuma ya nuna cewa yana cikin bautar Allah subhanahu wata'ala kuma yana godiya bisa ga ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya masa akwai lokaci? a ba lokaci الفصل السادس والثلاثون في الذكر على الدابة إذا استصعبت fasili na talatin da shida ga wanda ke maganar zikiri abinda ake faɗa ga dabba lokacin da ta wato ta bijire ta yi wahalar sha'ani ƙala yunus ibn ubayd laysa rajulun yakunu ala dabbatin sa'batin fa yaqulu fi udhuniha afa ghayra dinillahi yabghun وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون إلا وقفت بإذن الله تعالى يونس ابن عبيد يتي باب ونمتن لزيها وتدبى وتدبى ميوير شأني ميوهلر شأني فيقول في أذنها يكام كننتي كرن تامت عن آية أفغير دين الله يبغون ينزون الدين الله سكي نيمه walahu aslama man fi samawati wal ardi alhalin waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa sun miƙa wuya gare shi tsau'an wa karhan suna so ko suna ki wa ilaihi yurja'una kuma gare su ne gare shi ne ake mayar da su yace in ya kama kunnanta ya karanta wannan illa waqafat sai ta tsaya bi idnillahi ta'ala da izinin Allah qala shaykhuna qaddasa Allahu ruhu ruhahu ibn al-qayyim yace malamin mu Allah ya tsarkake ruhinsa yana nufin ibn al-qayyim yana nufin ibn taymiya yace wa qad fa'alna zalika fa kana kadhalika mun gwada haka kuma mun ga haka wato shi ma yayi wa dabbas haka tana tutsu tana buntsirewa ya karanta mata kuma ya ga ta tsaya cak bari mu karanta fasili na 37 wanda za mu haɗa su duka mai sharhinsu saboda suna da kusanci an ibn mas'udin radiqa fasulus sabi wa 30 fasili na 37 fi dabbati idan falatat wanda yake abinda mutum zai faɗa yayin da dabbarsa ta kubuce wa ma yuzkaru inda zalika da abinda ake faɗa a wannan lokaci عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتشي إذا انفلتت, إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات idan dabbar ɗayanku ta kubuce a wani ƙungurumin daji falyonadi to sai ya yi kira ya ibadallah ya ibadallah ihbisu ya bayan Allah ku tare ku tara fa inna lillahi azza wa jalla hatiran sayahbisuhu Allah yana da wani anan da zai iya tsare masa ita wacce hadisi na farko ko wacce ruwaya ta farko asar maganar Yunus ibn Ubayd ibn Sunni ya kawo ta cikin amalil yawm wal layla sanadinta akwai inqita'i a cikin sanadinta akwai al-Minhal ibn Isa wanda majhul ne shi kansa a san shi ba haka ibn hajar a cikin annata'ij nata'ijul afkar hukuncin da yayi wa wannan yace huwa khabarun maqtu wa rawihi anhu al-minhal ibn isa yana nufin al-maqtu afwan ba inqita'i ba hadith riwaya ce ba daga sahabi sahabi ba an san cewa yunus ibn ubayd ba sahabi bane ba tabi'i bane yana cikin sigarut tabi'in afwan yana cikin sigarut tabi'in ya rasu shekara ta 140 yana daga cikin waɗanda suka ruwaya daga daga irin su Muhammad ibn Sirin irin su Al-Hasan al-Basri ya ga Anas gani da ido wanda ya shigar da shi cikin cikin tabi'ai amma dai mutum ne babba wanda yana da girman sha'ani musamman wajen wara'u da tsantseni da da tsoron Allah shi yasa imamu nawawi da ya zo kawo athar din da ya zo kawo wannan athar din a cikin littafin al'adkar sai ya ce wannan an ruwaito shi ko kuma ya yi wa shi yunus ibn obai da jinjina cewa a sayyidul jalil al-muttafaku ala jalalatihi wa diyanatihi wa wara'ihi wa zuhdihi sai da ya masa wannan kirarin sani ya kawo magana don kada a rena maganar tashi cewa babban mutum ne da aka ittifaki akan girman sha'aninsa da wara'insa tsantseninsa da addininsa da gudun duniyarsa malamin hamad ibn zaid ne da hamad ibn aslam afwan hamad ibn salama hamad ibn zaid da shu'ba da sufyan al-thawri da sufyan ibn uyayna duk waɗannan a'imma manya-manya ya karantar da su sauraka babban mutum ne mutumin basra ne yana daga cikin yana ɗan kasuwa ne yana sai da yana sai da tufafin alhariri alharir da kuma da kuma abin nan a zannuwa waɗanda ake ɗinka su da ulu ulu su yake kasuwanci khazzaz ne na ce masa khazzazun khazzaz ne yana sai da alkhaz su ne tufafin ulu shi ne sana'arsa sannan kuma ya shahara cikin 'yan kasuwa da gaskiya tun ne mai gaskiya gaskiyar oba in ana yin in ana oba ma oba akwai sanda wata yarinya ta kawo masa yadi na khas za ta sayar ta ce gashi ya ce nawa ta ce dirhami sittin. sai ya tambayi na kusa da shi ya ce wannan yadin zai yi nawa a kasuwa sai na kusa da shi ya ce wannan ai zai ɗari da ashirin ta ce sittin wato zai ɗari sai ce da ita yarinya in za a sai mun ɗari da ashirin da biyar zan siya amma ki je ki gaya wa mutan gida in sun sayar haka zo in bayar ta ce to ainihin ce mun suka yi sittin haka gaba da 60 tafiye ce a je na saya 125 amma sai kin je kin ga musu sai kin je kin ga musu duk sanda ya sare kaya yana sare kaya daga yana sare kaya daga daga daga Basra ya tura ya tura ya tura ya tura Masar eh yana yana sare kaya daga nan ya tura can to duk sanda zai tura mutum sai ya ce a tambayo masa nawa ne kayan a can farashin saboda in farashin ya tashi a can nanan ma zai tashi in na tashi to duk sanda ya tashi a can to in ya zo saya sai ya kara ma wanda zai saya ana sai ya gaya musu to kayan nan fa can ya tashi don kada ya saya ma wai a sayar masa ba a samu labari ba shi ne mai sayan amma shi zai gaya maka cewa kayan nan fa farashin sai ya tashi me take ruwa imam imam ne a to dan kuma yana idan yana sigarar tabin sai zama matsala me matsala a ciki a makto ana nufin maganas bata ba ta ba mursal bane akwai murs akwai mawquf wannan wanda bai kai mawquf ba mawquf ba shine na sahabi ba yawa to wanda kuma aka samu daga tabi shine ake cewa makto قل وما لتابع هو المقطوع ne haka wannan maqdu ne shine ma'anar sa ba ba ba wai yana maganar wani ne wanda yake ba sahabi ba tabi akwai sanda wani yazo bako ne yazo zai sai zai sai wani yadi a wajen sai daga yadin sai ya ce da shi wannan yadin na sai shi 400 sai ya ce masa 200 zaka saya ya saya ɗari hudu amma sai ya ce ɗari to sun yi haka sai ya aje sai ya tafi aka kira sallah sai ya tafi sallah to sai mutumin ne ya dawo sai yaron yaron abin kawai sai ce ɗari hudu za ka bayar don ya ji magana su da suka yi can shi ɗari hudu za ka bayar to shi kuma tun da dama yana so zai iya ba da ɗari hudun sai ya ba da ɗari hudu ya ba shi ɗari hudu ya karɓi yadin sai suka shi kuma ya lokacin ya dawo sai karɓi kayan ya ce kaga ga ɗari biyunka in kana so ka ga yadin nan ya maka ɗari biyu ga ɗari biyunka ka je ka tafi in kuma bai ba to a jebin yadi na ga kuɗinka ka ga shi zai sayar amma kuma shi ake eh eh eh eh akwai sanda ya sari kaya akwai sanda ya sari kaya na na na dirhami dubu abinan dubu talatin talatin alf dirham yana gama sarar kayan sai labari ya zo masa cewa kayan na inda zai kai sun tashi wannan da ya sara zai kai wajen dirhami abin nan wajen dubu ɗari ya sai dubu talatin kawai sai ya koma wa masu kayan ya ce kayanku zai kai dirhami dubu ɗari za ka kubra min da dubu talatin dina ya mayar musu kayan so yana da wannan wara'u ɗin amma duk da haka duk da haka sai ya ce zan iya zana alheri a ayyukan alkhairi khaslatu bir guda ɗari banda ko ɗaya a ciki banda ko ɗaya abinda yake tunani akwai sanda ya zauna da wani ɗan uwansa yake cewa a dukiyar nan tamu kuwa akwai dirhami ɗaya na halal akwai dirhami ɗaya na halal shi ne zahabi da ya kawo kisa yake cewa kuma babu dirhami ɗaya na haram ce babu na haram ce laisa fi mali na haza dirhamun wahidun min halal zahabi ce wa laisa fi dirhamun wahidun min haram to shine mai wannan shine mai wannan mai wannan lakanin wanda insha Allah za mu magana a kansa a sati na gaba insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh